لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مي هقولي da jinkirin da aka samu a darasi na 26 insha Allah za mu tashi a yau 17 ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 437 wadda ta yi daidai 38 wadda ta yi daidai da ranar 14 ga watan 5 shekara ta 2017 ta miladiya za mu tashi babu ta'alifi kalbi mai yuhaku ala imanihi li da'afihi a cikin sahih muslim na نعم
باب تعلقك بما يخاف على ايمانه بضعفه والنهي عن تأويل الايمان من غير دليل
na'am yace babu ta ya kai yace maka na'am nan yayi taqdim wa ta'khir babu ta'lifi qalbi man yukhafu ala imanihi li dha'fihi babun wato wato janyo zuciyar wanda ake jin tsoron wanda ake ji masa tsoro a imaninsa saboda rauninsa wan nahyi an alqati bil imani min ghairi dalilin qati da kuma hani ga yankewa da imani ga wani ba tare da wato dalili qati yankake ba masail biyu ne a cikin hadisin na'am
قال حدثنا ابن ابي القوى na'am قال حدثنا سفيان نعم.
عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله اعطي فلانا فانه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم اقولها ثلاثا وارددها علي ثلاثا او مسلم ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار Na'am. A wannan hadisin daga a, musnadin Sa'ad ibn Abi Waqqas ne, Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yace kasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasman. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba wani rabo. Shine imma dai na ganima wa imma na fai'u wa imma na zakka. A faƙultu ya Rasulallah sai na ce ya Rasulallah a fulana ya ce ka ba ma wani فإنه مؤمن domin mumini ne faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam au muslim ya ce ko dai musulmi a ƙoluha talatan wa yuraddiduha alayya talatan ina faɗa ina ta faɗa ina faɗa sau uku shi kuma yana maimaita mun wannan kalma sau uku au muslim ko dai musulmi sun maƙal sannan ya ce inni la'uƙin rajul wa gairuhu ahabbu ilayya minhu ni nakan ba ma wani mutum alhali waninsa shi ya fi soyuwa gare ni makhafata an yakubbahu Allahu finnar saboda jin tsoron kada Allah ya kifa shi a cikin wutar jahannama wato yana bashi ne da gashi akwai wanda ya fi so ya bama amma wancan wanda ya fi so ya bama sai ya kyale shi da imaninsa da kana'arsa amma wannan wanda yake ba shi ya fi so din ba sai ya bashi saboda jin tsoron rashin bayarwar zai iya sanya shi ya zamanto sanadiyar barinsa addini kenan ya fada cikin wuta saboda haka wani yana daga cikin ta'alifin kudu janyo hankalin mutane da abin duniya saboda in aka yi haka din da haka da sannu kuma sai ya zamanto imanin ya shiga ya nusu asalin wannan Allah dai da Allah ya ce a bama wal mu'allafatu qulubuhum saboda haka muna yin kuskure wani lokaci idan mutane sun zo sun yi sabon musulunta an ce a tattara da- kar a saba musu da haka sai su rinka ɗauka in an yi musuluncin kuɗi ake bayarwa kar a saba musu da haka a ba su a ba su mubarak Eh, muna da asali saboda haka za a janyo hanka har sai tukunan imanin yayi wani lokaci bayan aka ba su sai su ce a a ba ma wanci wancan ya fi bukata Eh, sun imani ya zauna tukuna amma wannan eh, saboda sun gamsu sun karanta addini sun saba a- Allah sun so sun so Allah amma kai yanzu wanda yanzu ne shiga addini saninsa da sansa ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam zai kamar wanda yake shi kullun yana zuwa wa'azi yana jin karatu shine to kaga wannan yana nuna kan cewar wato ka rinka rinka duba halin da mutane suke ciki kuma kada ka ce zaka dauki mutane kai kiyasun su da kanka na'am wannan hadisin yana daga cikin hadisai da aka yi musu intika da aka yi ma Imam Muslim intikadi akan riwayarsa a kamar yadda Imam Nawawi ya ishara a ciki al-Imam al-Darqutni a cikin al-Ilzamat wa Tatabbu ya ce wanda suka fi hadda daga almajiran Sufyan sun ruwaito shi sabanin wannan suka ruwaito shine al-Humaydi Abdullah ibn Muhammad al-Humaydi ya ruwaito hadisin an Sufyan qala an Ma'mar an Zuhri tsakanin Zuhri ya sanya tsakanin Sufyan da Zuhri ya sanya Ma'mar saboda haka kaga kamar wannan hadisin an yi kusuri kenan akwai wasiɗa wanda ba a faɗi ta ba duk da yake dai ba zai tasiri akan ingancin hadisin ba amma akwai illa a isnadin shine maganar da addar kubni yayi da shi haka zalika da Abu Ali al-Jayyani Abu Mas'ud al-Dimashqi naqlan an Abi Ali al-Jayyani eh قال أبو علي الغساني نعم لا أبو نعم علي أبو علي الغساني أكسي كي أبو علي الجياني الغساني شيني نقلي دقا أبو مسعود الدمشقي abu mas'ud dimashqi yana daga cikin wanda suka bayyana illolin hadisi da suke cikin sahih muslim a cikin littafin sa ina jin zirarul fawaid al majmu'a littafin yana na an buga shi zirarul fawaid al majmu'a yace inna ma yarwihi sufyan ibn uyayya uyayna an ma'mar an az-zuhri qalahu al-humaydi wa sa'id ibn abd al-rahman wa muhammad ibn as-sabbah al-jurjani كلهم عن سفيان عن معمر عن الزهري بإسناده وهذا هو المحفوظ عن سفيان وذلك قال أبو الحسن الدارقطني في كتابه الاستدراكات amma nawawi ya ce wannan ba zai illa akan ingancin hadisin ba musamman kan cewa sufyan yakan yi tadlis ibnu uyayna yana yin tadlis sai dai la yudallis illa an thiqa baya tadlisi sai daga wanda yake rawi thiqa yanzu kaga dai wanda yake tadlisi nasa ai ma'amar ne na'am
قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابن شهاب عن عمه na'am ammihi shine babban sa az-zuhri قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص to kaga nan yazo bitasrih yazo abinda ake cewa bi bayanil muhmal bayanil muhmal can an ce amir ibn sa'ad wannan muhmal ne ba faɗi wanne ba a bayanul mubham shine a ce an rajul sai a faɗe shi a wani waje bayanul muhmal a ce an muhammad ko an sufyan amma ba a faɗe shi kamilan bayan da zai mayyaze shi don aka faɗe shi sai a ce wannan fihi tabyinul muhmal to kamar wannan kenan kaga nan wannan isnadin ya bayyana al muhmal amir ibn sa'ad yace ibn abi waqqas na'am عن ابيه سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bama wata jam- wa- wasu jama'a وسعد جالس sa'ad yana zaune a cikin su قال سعد sai sa'ad yace ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يؤته sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar eh, a cikin su sai ya bar wani wanda bai bashi ba وهو اعتر من الي shine kuma mafi soyuwar su gare ni فقلت يا رسول الله sai na ce ya rasulullah me ya hada ka da wani
فوالله اني wallahi ni لاراه مؤمنا ina ganin sa mumini فقال رسول الله صلى الله عليه sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace au musliman ko dai musulmi وسلم قال فسكت قليلا yace sai nayi shiru dan zamani kadan ثم غلبني ما اعلم منه sannan abinda na sani na halinsa sai ya rinjaye a kaina فقلت يا na ce ya رسول الله rasulallah malaka an fulan me ya haɗa ka da wani لاراه مؤمنا wallahi ni ina ganin sa mumini فقال رسول الله صلى الله عليه sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awu musliman ko dai musulmi وسلم قال فسكت قليلا ya ce sai na yi shuru ثم غلبني ما علمت منه sannan abinda na sani daga gare shi na- na- nasa na halinsa sai ya rinjaye a kaina قلت يا رسول الله na ce ya rasulallah me ya haɗa ka da wani فوالله اني لاراه domin wallahi ni ina ganin sa mumini قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلم sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai musulmi إني لأعطي الرجل wallahi ni nakan ba ma mutum kuma waninsa shi ne ya fi soyuwa gare ni a soyuwa a- ya fi soyuwa a wajena daga gare shi خشية أن يكبه وأن يكب في النار So- saboda tsoron kada a jefa shi cikin wuta a fus- a- wato a kan fuskarsa Ah, wannan kunga a cikin wannan ah, ɗaya daga cikin abin da imamun nawawi ya tabbibi kenan cewa wato hani kan mutum ya yanke akan cewa mutum ya da imani ba tare da ya dalili ƙati'i ba kuma da bambanci tsakanin makamin islam da makamin iman al-islam shine al-hukm bil-zahir a zahiri amma iman shine abin da yake a cikin zuci wanda yayi istikrari a cikin zuci babu munafinci a cikin sa to wannan ba wanda ya san shi hakikatan sai Allah sai dai yana da mabahir to shi yasa yace zaka yi qat'i da mutum da musulunci amma ba za ka yi qat'i a kansa da imani ba na'am
قال حدثنا الحسن بن علي بن
al-hulwani وعبد بن حميد da abd ibn humaid mai musnad su biyun suka ce وهو ابن ابراهيم suka ce ibrahim shine yaqub wa huwa ibn ibrahim ibn sa'ad wannan shine uh, wannan dukkanin su haddathana yaqub suka ce wa huwa din a shine fassar im- imam muslim ne ya fadi yayin bayanin muhammad din
قال حدثنا ابي yace babana ibrahim ibn sa'ad ya karanta min hadisi an salihin daga salih ibn بن kaisan الشهاب daga ibn shihab قال حدثني عامر بن yace amir ibn sa'ad ya karanta min hadisi عن ابيه daga babansa sa'ad انه قال أعطى cewa ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba mu wata jama'a وانا جالس alhali ina zaune a cikinsu مثل حديث ابي ابن ibn akhi ibn shihab da kwatankwacin hadisin ibn akhi ibn shihab zuhri أمه an ammihi daga baban daga babbansa وزاد sai dai shi ya ƙara a cikin riwayarsa fa qumtu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na tashi wajen na tashi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne masa rada فقلت ما na ce malaka an fulan me ya haɗa ka da wani kaga wannan ziyadar da ta zo daga hadisin salih ibn kaisan ta bayyana yadda muraja'ar ta kasance cewa bil musarra ne na'am قال وحدثنا حسن الكيلاني na'am قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن اسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال-
yace naji muhammad ibn sa'ad yuhaddithu hadha yana kata- yana karanta wannan hadisin فقال في حديث ya faɗa a cikin hadisin sa فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده sai yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bugi tsakanin wuyana da kafaɗata biyadihi da hannunsa وقال sannan yace قتال أي سعد إني لأوقي الرجل
قتالا me ya ce a cikin sharhi akan wannan qitalan din wannan sai mun duba shuru a ƙitalan ya ai sa'ad ai a tuƙatilu ƙitalan wato kun gane kamar yadda mu amsa an ce faɗa ne shi ne wato kamar yadda a hausa amce a abin faɗa ne ai gaga a tu'aridu ne fi ma a ƙolu marratan ba da marra ka annaka tuƙatil ina faɗa kana faɗa kana cewa ba haka bane kamar kamar yaki kamar yaki sallallahu alaihi wasallam wa hada yushiru annahu sallallahu alaihi wasallam kariha minhu ilhahahu alaihi fil mas'ala cewa wannan ya nuna cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yayi na wato akan mas'alar manzon sallallahu alaihi wasallam bai so haka ba a qadi iyad kuma yace ai a mudafa'atan wa mukabaratan وعليه تأول بعضهم في المار بين يدي المصلي فليقاتله أي فليدافعه ويدرأه عن المرور بين يديه ولما كرر ولما كرر سعد كلامه على النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد أخرى وكل ذلك لا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم منه وهو يردده أشبه المدافعة وليس مقال سعد مناقضا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما قطع سعد على إيمانه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما يعني أن هذه اللفظة التي تطلق على الظاهر أولى في الاستعمال إذ السرائر مخفية لا يعلمها إلا الله وحكم النبي صلى الله عليه وسلم في أمته على الظواهر توجيه قاضي إياد كنا سبب دعك ونم معنر sakenan dai kamar yadda aka faɗa ai a mudafa'atan wato kana musu ne da wannan a fathul mun'im sharh sahih muslim wannan ai din yana daga harfin nida ne ko ya daga cikin hurufin nida a da ya da wa da ai da ya na ai harfin nida wa qitalan hakaza huwa fi ma tahta yadi min nusakh muslim wa fassarahu al-ubb bi qawlihi ay mudafa'atan wa naqala an al-qadi ya qawluhu na'am na'am kun fahimci abin nan ɗin ko? A ƙitalan ai sa'ad, ai a ƙitalan ya sa'ad, yaƙi ne ya sa'ad, in ni la'oƙin rajul ya zuwa ƙarshen hadisa. Na. An fahimci yadda munasabar yadda hadisin ya yi mutabaka da tarjamar ko? Daga dukkan abubuwan guda biyu. Bayarwa domin ta'alifil kulub da kuma rashin yankewa akan wato yankewa da imani akan mutum in ba da dalili yankakke ba. Za kuma iya ɗauka kan cewar ma kan cewar annab sallallahu alaihi wasallam daga nan ma ɗauka cewa ita shari'a tana hukunci da zahiri zahiri ake dubawa a bar batini wajen Allah na babin karuwar nutsuwar zuci da yawan dalilai wato da taimaka da haɗuwar dalilai masu yawa na'am يونس ونين يونس ابن يزيد الأيلي نعم نعم cancantar yi shakka ba Ibrahim sallallahu Alaihi wasallam ne shakka yi domin ne muka fi cancanta yi shakka wannan nafi yin shakka ne daga Ibrahim tun da mu ba mu shakka ba to ta za a Ibrahim ya shakka kun fahimci uslubin ko mu ne muka fi cancanta mu shakka daga Ibrahim alaihi salam ji annabi sallallahu alaihi wasallam da ko mun san annabi sallallahu alaihi wasallam baya shakka saboda haka annabi Ibrahim aula da tare shakka wani daga cikin tawali'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma koyarwar al'umma su wajen mubalaga wajen wato rashin muna da zato ga annabawan Allah yayin da yace ya ubangiji na nuna min yaya kake rayar da matattu sai Allah ya ce masa awalam tu'min to baka yi imani bane yace a'a na yi imani walakin liyatma inna qalbi sai dai domin zuciyata ta nutsu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yarhamullahu lutan Allah ya jik Allah ya rahama ga annabi lut ركن شديد laqad kana ya'wi ila ruknin shadid ya kasance yana neman kariya yana neman fakewa ya zuwa ga wato wani ma- wata madogara mai karfi نعم shine ya ce, ina ma ina da ƴan uwa wanda zan dogara gare su su kare ni Eh, wato wannan ba yana nufin kan cewa bai dogara ga Allah ba نعم yana nufin yayi akhdhu bil asbab ne. kada ka dauka kan cewa rashin tawakkali ne na'am
ولو لبثت في السجن walau labittu fi sijni da na zauna a cikin wato a cikin ah, kurkuku طول نفس يوسف tsawon zaman annabi yusuf a ciki
لعجبت لعجبت la'ajabtu da'i da wanda yazo yace mun da ah, da wanda yazo yace mun inna ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ya yace masa wa qala al-malik tuni bihi falamma ah, wa qala al-malik tuni bihi astakhlif a'a ba kafin wannan wa qala al-malik tuni bihi falamma kallamahu falamma ja'ahu wa qassa alayhi al-qasas falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbika ko fas'alhu ma balun niswa to annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ni ne da bazan ce irji ila rabbika ba da kawai sai na amsa masa wannan tawali'un sai dan nuna matsayin annabawan Allah dan kada mutun yayi yayi musu wani tanqisi ya gansu da ya nuna kan cewar kamar a wato su koma baya ne na'am قال وحدثني به ان شاء الله عبد الله بن محمد hakanan wannan hadisin kuma wa haddathani bihi insha Allah الجزائري Abdullahi ibn Muhammad ibn Asma ad-Dubai hakanan Abdullahi ibn Muhammad ibn Asma ad-Dubai insha Allah to wannan yana shakka ko shine ko ba shi bane قال حدثنا جويرية haddathana Juwairiya eh Juwairiya bin Asma
عن مالك daga Malik daga Zuhri أن س- سعيد بن المسيب cewa Sa'id ibn al-Musayyib وأبا عبيدة da Abu Ubaid sun bashi labari عن أبي هريرة daga Abu Hurairah عن رسول الله صلى daga Annabi sallallahu alaihi wasallam الله عليه وسلم da kwatankwacin hadisin Yunus عن الزهد daga Zuhri وفي حديث a cikin hadisin Malik ولكن يطمئن sai dai domin zuciyata ta nutsu
قال ثم قرأ هذه sannan ya karanta wannan ayar حتى جاء har sai da ya kai hadda har sai da ya kai karshen ta
قال حدثناه عبد بن حميد
Ah, na'am eh, imamu nawawi yace wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nafsihi ma qalahu tawadu'an wa itharan lil iblagh annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne akan kansa ya faɗe shi ne ta farin tawalu'u da kuma fifita isar da sako fi bayani kamali fadilati yusuf alaihi salatu wassalam domin ya bayyana cikar falalar annabi yusuf sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam na'am
قال حدثناه عبد- عبد بن حميد yace abdu ibn humaid ya karanta min wannan hadisin قال حدثني عبد yaqub shine ibn ibrahim ya'ni ibn ibrahim ibn sa'ad قال حدثنا ابو اويس yace haddathana abu uwais الزهري daga zuhri
روايه مالك kamar riwayar Malik bi isnadihi da wannan isnadinsa قال ثم قرأ هذه yace thumma qara'a hadhihi al-aya فأنجزت.
hatta anjazaha har sai da ya cika ta can yace hatta jazaha ko Mm, har sai da ya ketare ta na'am باب وجوب الايمان برساله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم babun wajabcin imani da saƙon manzon Allah da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وما جميع الناس ya zuwa ga dukkan mutane ونسخ الملل بملته wa- da kuma ko da kuma shafewar addinai da addininsa saboda duk wani addini an shafe shi da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wanda suke cewa bai kamata ba mutum ya yanke cewa a, kamar wato kowai kirista ba ba ba kan addinin daidai suke ba su ma za su iya zama za su iya zama ƴan aljanna wadansu mutane ba suna faɗa ko musulmi ne fa suna faɗa wai dan me mutum zai yanke kan cewa musulmi ne kare dan aljanna duk wanda yake shakka shi ba dan aljanna bane kaga shi kenan ba dan aljanna bane to menene abin shakka a ciki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshe kuma duk wani annabi duk wani wanda bai yarda da shi ba zai shiga aljanna ba wannan haka yake su ma kirista haka suke cewa duk wanda yesu bai duk wanda bai yarda da cewa yesu mai cutansa bane ya mutu saboda shi ba zai shi ba zai samu tsira ba dan wutar haka suke gani haka suke cewa domin ba wai dan su sun ce bane muke faɗa a dan mu muna faɗa ne dan gaskiya ne haka addinin mu ya nuna eh alayaqin muke kwarai na'am
قال حدثنا قتيبة بن سعيد na'am قال حدثنا ليث laith ibn sa'ad عن سعيد بن ابي سعيد shine kaisan al-maqburi shi abu sa'id عن ابيه daga babansa abu sa'id هريره daga abu hurairata
رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce
ما babu من الانبياء للنبي wani annabi daga babu wani daga cikin babu a cikin annabawa wani annabi face Allah face an bashi na an bashi ayoyi ومثله آمن irin ayoyin da kwatankwacin sa mutane suke imani da shi وإنما كان الذي أوتيت ni abinda aka bani shi wahayi ne أوحى الله إلي da Allah ya yi wahayinsa zuwa gare ni وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا to لي.
don haka ina ya kaunar in zamanto ni ne mafi yawansu a mabiya ranar alkiyama saboda aya ce wadda ba za ta kare ba ita ko wancan ayar wanda ya ganta shikenan ya gama ta wanda ya ga annabi isa yana tayar da matacce ya zamanto rayayye sai dai ya ba da labari wani ya ce ya an ba shi labari amma ko alkur'ani wanda ya ji shi ya imani da shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan zamanin ma shi dai za a ji din a yi imani saboda kaga ita ayar rayayya ce ba takaitatta bace ga zamanin annabin da aka bayar da ita gare shi aya ana tana nufin mu'jiza na'am وحدثنا يونس بن عبد ibnu abdul a'la قال أخبرنا as-sadafi na'am qala akhbarana ibn wahab
قال وأخبرني وأخبرني أبي wa qala wa akhbarani amr amr ibn al-harith shi yunus ibn abdul a'la ya faɗa haka
أن أبا يونس anna حدثني aba yunus haddathahu abu yunus shine salim ibn menene ah, wannan na rubuta da fensir rubutun na'am salim ibn salim ibn jubair al-misri menene na abi huraira maula ne maula abi huraira To. yau ba ku ɗauko taƙribin tahdib ɗin ba na'am عن أبي هريرة رضي daga abu huraira ta Allah yadda da shi عن رسول الله صلى الله عليه daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu qala yace وسلم والذي نفس محمد بيده na rantse da wanda ran Muhammadu yake hannunsa لا يسمع بي أحد من هذه الأمة babu wada- babu ɗaya da zai ji sha'ani da zai ji labari na a cikin wannan al'umma yana nufin ummatud da'awa al'ummar da aka ishe umarce shi ya yi wa'azi zuwa gare ta wanda ya hada da musulmi da ba musulmi ba ummatul ijaba kuma al'ummar da suka amsa su ne al'ummar musulmi ita ce al'ummarsa amma al'ummar an- saboda haka al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam iri biyu ce akwai al'ummar ijaba wanda suka yarda da shi su ne wanda za a tashe su karkashin tutar sa ranar alkiyama Allah ya tabbatar da mu a cikin su akwai kuma ummatul da'awa al'ummar da aka umarce shi yayi musu wa'azi ya ya kira su zuwa ga addini to ya hada dukkan wanda ya ji wanda yake zamani da shi da wanda zai zo daga baya li unzira kun bihi wa man bala
يهودي yahudiyun ko ba yahude wala nasraniyun ko nasara ko nasara wannan ya nuna kan cewa ummatul da'awa din ake nufi ثم يموت sannan ya mutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi bai yi imanin da abinda aka aiko ni da shi ba
وما كان من أصحاب النار face ya kasance daga yan wuta kamar haka an kayyade la yasma'u bi ba wanda zai ji sha'ani ba saboda haka kun ga wannan ya nuna wajabcin isar da sako akan al'ummar musulmi wanda bai ji ba bai san ma me- bai san ma menene addinin musulunci ba bai san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka ga hukuncin sa hukuncin ahalin fatra hadisin bai hau kansa ba wannan yana da uzuri wajen Allah نعم يحيى ابن يحيى قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا نعم حشيم ابن بشير عن صالح بن صالح الهمداني نعم دقاء